الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na loga musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basari rahimahullahu ta'ala a yau muna ɗaya ga watan al-muharram hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 30 ga watan bakwai shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta sha biyar wadda ake kiranta da suna alfaradiyya darasi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon makama ta sha shida قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة السادسة عشرة المغربية malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta sha shida wadda ake kiranta da suna almagribiya wanda an danganta ta ne zuwa garuruwa waɗanda suke na yammacin duniya su ne ake kiransu biladul magrib akwai biladul mashriq idan aka ce biladul mashrik abin da ya shafi yankin sham suriya da filistin da lubnan da urdun da sauransu su ne ake kiransu biladul mashrik idan aka ce biladul maghrib shine abin da ya shafi morocco da tunis da libya da irin su jazair da su Spain Andalus wannan yankin su ne ake kiransu biladul Maghrib a wancan lokaci kenan amma a yau idan ka ce al-Maghrib to Morocco ake ne kamar yadda a wancan lokaci idan aka ce Sham wannan yankin gaba ɗaya ake ne amma a yau idan aka ce Sham Suriya ake nufi haka al-Harith ibn Hammam alharis dan hammam ya hakaitu annahu qala shi yake faɗa shahidtu salatal maghribi fi fi ba'dhi masajidil maghrib wato na halarci sallah ta magariba a wani masallaci daga cikin masallatai na ƙasashen yamma falamma addaituha bi fadliha lokacin da na bayar da ita bi fadliha da fadlanta ma'ana na sallace ta a cikin jama'a domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bi saba'in wa na daraja shine yace falamma addaituha lokacin da na bayar da ita bi fadliha wato da fadlatta ma'ana na sallace ta cikin jama'a ko kuma bi fadliha wato da cikarta kenan nazo da duk abin da aka shar'anta bakin gwargwado na farillai da sunnoni da mustahabbai wa shafa'atuha bi nafliha wato na biyan tata da nafilatta raka'a biyu wanda aka sunnanta mana wato bayan magariba wanda suna daga cikin arrawatib aka zafarfi rufkatan kadin tabazu nahiyatan wamtazu safwatan safiyatan shine yake cewa wato idona sai ya hango rufkatan wasu ayiri idan aka ce rufka su ne wato matafiya ƙadin tabazu nahiyatan wato sun ware a wata hura ta daban ma'ana sun koma gefe lafazin in tabazu gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiya fantabazat ay ibta'adat shine yace kadin tabazu wato sun nisanta nahiyatan ga wata hura sun koma su kadai wamtazu wato sun rabe safwatan zababan safiyatin safiyatan wato zababa waɗanda suke na wannan wamtazu safwatan safiyatan wato sun ware tatattu na waɗanda suke zababa ma'ana iya ya su ya su ne kawai waɗanda suke zababbu shine ya ce wa mutazu sun ware sabuwatan tatattu na safiyatan waɗanda suke zaba ba wa hum ya ta'aɓauna ka asal munafasati wato suna meƙa ma junansu gidauniya ta tofa albarkacin baki an gane ko idan wannan ya faɗa to sai ya bar ɗan uwansa shi ma ya faɗa a ji menene zai menene zai ci shine yace wa hum yata'aqawna wato suna miƙa ma junansu ka asal munafasati gidauniya ta tofa albarkacin baki wa yaqtadihuna zinada da mubahatha kuma suna kyasta ashanar bincike a cikin ilimi faragibtu fi muhadasatihim li kalimatin tustafadu aw adabin yustazadu sai na yi kwaɗayi game da tattaunawa da su saboda wata kalima da aka iya fa'idanta daga gunsu aw adabin ko kuma wani fanni na adab yustazadu wanda za a nemi ƙarinsa fasa'aitu ilaihim sa'ayil mutafaffili alaihim wato sai na yi gaggawa zuwa gare su irin gaggawar mai kwalama idan aka ce almutafaffil ko ka kiraye shi addufaili mutumin da zai zo ya saka hannu cikin akushi ba tare da an gayyace shi ba shine dai mai kwalama a hausa addufaili ko ka ce masa almutafaffil shine ya ce fasa'aitu ilaihim sai na yi gaggawa zuwa gare su sa'ayar mutafaffili alaihim irin gaggawa ta mai kwalama a gunsu wa kultu lahum sai na ce da su a taqabaluna nazilan shin ko za ku iya karɓar wani baƙo ya dulubu janal asmari la janiyar simari wanda yake neman tsinkar ‘ya'yan itace na hirar dare, lajaniyar simari ba tsinkar ‘ya'yan itaciya ba? Lafazin asmar jam'i ne na samar, idan aka ce samar ita ce hirar dare. Wa ya bigi mulahal hiwari, la malha'al huwari, wanda kawai yana neman wato kyakkyawan canza miyau lamar alhuwar wato ba naman tozo na ɗan asakai idan aka ce malha shine naman tozo alhuwar shine ɗan asakai ɗan taguwa wanda bai cike shekara ba shine ya ce wa ya bigi yana neman mulahal hiwari wato kyakkyawan canza miyau lamal ha'al huwari ba naman tozo na ɗan asakai fahalloliyar huba ya ce sai suka kunce min igiyar zama lafazin alhuba jam'i ne na habwa wanda al'adar larabawa idan suka zauna a inda babu inda za su jinginu galibi wannan kuma yana kasancewa a cikin tafiya saboda ka zauna ka samu inda za ka jingina bayanka wannan yana daga cikin abin da yake janyo hutu ga ɗan adam baya saurin gajiya da zama idan mutum ya jinginu zuwa wani abu to don haka sai suke irin wani zama wanda ake kiran shi alhabwa shine sai mutum ya zauna akan mazaunansa sai ya kafa kafafuwansa sai ya sanya hannuwan shi tsakanin kwabrin shi ya yi haka ko kuma mutum sai ya kunce rawanin shi sai ya daura haka shine suke sanya wani sancir haka ko wata igiya sai mutum ya daura to irin wannan zama idan ka yi shi kakan jima ba tare da ka gaji ba in ka yi haka tamkar kashin ginu ne da wani abu to irin wannan zama yana daga cikin wato zaman da shari'a ta yi hani sai dai hanin ya keɓanta ne a ranar juma'a a masallacin juma'a kamar yadda hadisi ne sahihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sunani abi dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da zaman da ake kiran shi ihtiba ko ka kiraye shi da habwa a ranar juma'a a masallaci hikima malamai suka ce game da hani game da wannan zama domin a wancan lokaci izar ne suke daurawa ba ka da amincewa game da wato kwarewar al'aurarka an gane ko wasu suka ce takan wannan hikima saboda duk wanda ya irin wannan zama babu amincewa game da fitar iska daga jikin shi a ranar juma'a a ce arwallaka ta warware kana kai kawo kana tsallaka jama'a wannan wani nau'i ne wanda yake na cutarwa shi yasa shari'a ta yi hani game da nau'in wannan zama a ranar juma'a a masallacin juma'a shine ake kira habwa an gane ko wato kenan ka ce wannan hubuwa ko ka ce hibwa kuma sannan akan ce habwa kenan ha'un ɗin musallas ne ko ka kiraye shi da wato alhitiba shine ya ce fahallu liyar huba sai suka kunce mun wato igiyar zama wannan kuma wata karramawa ce ta musamman wa ƙalu marhaban marhaban sai suka ce da shi wato sai suka ce da ni lale lale lafazin marhab ma'ana ka samu gu wanda yake mai yalwa ka samu gu wanda yake yalwatacce shine ma'anar marhab sai ya ce falam ajilis illa lamhata barikin khabif ya ce ban zauna ba face iya gwalgwadon walƙawar walƙiya wadda take mai fauce gani falam ajilis ya ce ban zauna ba illa lamhata barikin face iya gwalgwalar walƙawar walƙiya khatifin wadda take mai fauce gani ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya kadu barku ya khafu absa'ahu auna gaba ta ƙwa'irin khaifin ko kuma gwalgwadon tsotsar ruwa na tsuntsu wanda yake wato matsoraci irin tsuntsun da ake ce masa tsatsewala wanda baya sauka ya sha ruwa sai dai ya warta ya yi gaba duka wannan kinaya ce yake game da wato cewa lokaci ne wanda yake makusaci ba a je ko'ina ba hatta a gashiya na jawabun ala atikihi jirabun sai ga maka wato wani mai tsari dazuka da bulaguro wato ya ruhu mana ala atikihi jirabun akan kafadarsa wato akwai wani birgani lafazin jirab ya maimaitu a baya shine birgani wanda matafiyi yakan saka guzurinsa a ciki shine yace hatta gashiyana sai ga maka wato wani hatta ga shi yana jawabun wato sai ga maka wani mai sare dazuka da tafiya ya ruho mana ala'atiki hijirawun wato akan kafadarsa wato da wani burgami fahayyana bil kalimatayin wa hayyal masjida bit taslimatayin sai ya gaida mu da kalmomi guda biyu shine yace assalamu alaikum wa hayyal masjida ya gaishe da masallaci ko mu ce ya gaida ubangijin masallaci bi taslimataini da sallama biyu sallama biyu suka ce sallama ta shigowa sallama an gane ku sallama ta farko kenan sallama ta shiga masallaci sallama ta biyu kenan na salam cewa daga tahiyatul masjid ko kuma sallama biyu anan sallama ta farko sallah ta magariba da ya sallata sallama ta biyu wannan raka'a biyu na bayan magariba da ya zo da su sun maƙala sannan sai ya ce ya ulil albabi wal fablil lubabi ya ku ma'abuta hankula ya wanda su ne ma'abuta daraja wadda take tacacciya amma ta'alamuna anna anfasal qurbati tanfisul qurbat shin ba ku san da cewa mafi tsadar ibadu a gun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kware bakkan ciki na wanda ke cikin kunci? Lafazin ƙurba jam'i ne na ƙurba, wa min al'arabi man yattakhizu ma yunfiqu magraman wa yatarabbasu bikum dawa'ir alaihim da'iratu saw wallahu sami'un alim ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم shine yace amma ta'alamuna shin ba ku san da cewa amfasal qurbati cewa mafi tsadar ibadu a gun Allah subhanahu wa ta'ala tanfisul qurbat kware bakan ciki gabarin wanda ke cikin kunci wa amtana asbabin najati muwasatu zawil hajat wato mafi kwarin sabubba na samun tsira a gobe kiyama shine muwasatu zawil hajat taimaka ma wato ma'abuta bukatu waɗanda suke da bukatu a taimaka musu domin biyan bukatarsu wannan yana daga cikin sabubba na samun tsira wato a gobe kiyama kamar yadda yake cikin wani hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya kwanta mana wanda hadisin da ƙarshensa yake cewa sabbata Allahu qadamaihi ala sirati yawmal qiyama to muje dai shine yace wa amtana asbabin najati wato mafi ƙwarin wato sababba na samun tsira wato agobe kiyama muwasatu zawil hajati wato taimaka ma ma'abuta bukatu domin biyan bukatarsu sai ya ce wa inni wa man ahallani sahatakum lalle ni ina rantsuwa da ubangijin da ya saukar da ni falfajiyarku ko ka ce balbalinku wa ataha liyastima haktakum ya kaddara mun wato neman kyautarku da agajinku ya ce da sharidu mahallin kasin ya ce wallahi ni mutum ne wanda yake rugegge na wuri wanda yake mai nisa idan aka ce sharid shine mutumin da aka hurtuma aka kore shi ya fita da gudu shine ake kira sharid shine ya ce da sharidu mahallin kasin lalle ni rugegge ne na wuri wanda yake mai nisan gaske sai ya ce wa baridu sibyati na kimasin kuma ɗan aiki ne na ƙanƙanan yara wanda suke da ɗamfararren ciki saboda yunwa wa baridu siryatin ɗan aike ne na ƙanƙanan yara khimasin wanda cikinsu ya ɗamfare saboda yunwa lafazin khimas ga ya can fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tagadu khimasan wa taruhu bitanan shine sai yace fa hal fil jama'ati man yafsa'u humayyal masha'a shin a cikin wannan jama'a ko an samu mutumin da wato zai guce mana kunar yunwa manya sa'u ma'ana wanda zai guce mana humayyar maja'a kunar yunwa ma'ana tsananinta idan aka ce humayya shine wato tsanantar abu kamar yadda can yake cewa idza sadahat ko kuma idza sama idza sadahat humayyaha ariban min alfitiyani khilta bihi jununa faƙalu lahu sai suka faɗa suka ce da shi ya haza suka ce kai wannan innaka hadarta ba'adal isha'i walam yabqa illa fadalatul asha'i ka san da cewa kai fa ka zo wannan guna mu bayan gama sallar isha walam yabqa illa fadalatul asha'i don haka ba abin da ya rage a gunmu illa kawai sauran abinci an gane ko illa fadalatul asha'i wato sai sauran abinci al'asha shine abincin da ake ci a lokacin yamma don haka wannan kenan kamar yadda bayani ya gabata galibi abincin dare akan ci shi kafin rana ta fada al'adar kasashen larabawa tun bayan la'asar an gama abincin dare kafin a sallaci sallan magarba ake cin abincin dare muku anan galibi sai bayan an gama isha wanda kar mu manta ya gabata cewa wa yujtanabu akalul layli allazi yushi ana nisantar cin abincin dare wanda yake sanya dindimi ko kuma khairul asha'i chayi sawafiruhu fiyayyen abincin dare sawafiruhu magaggaucinsa ma'ana wanda aka ci shi tun ido yana gani kafin rana ta fada shine sai ya ce wa yujtanabu akalul layli allazi yushi ana nisan garcin abinci wanda yake sanya wato dindimi shine sai ya ce fa in kunta biha qanu'an in har ka zamanto mai matukar dangana game da sauran abinci fa ma tajidu fina manu'an a cikin mu ba za ka samu wani wanda zai hana kowa zai tattara maka lafazin manu'an ga yacin innal insana hulika halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a fa qala sai ya fada sai yake cewa inna aka shada'idi wato lalle wato ma'abucin tsanance tsanance la yaqna'u bi lafazatil mawa'id yakan dangana wato da ababen da ake jefarwa daga cikin akushi lafazin lafazat jam'i ne na lafaza ma'ana abin da ake jefarwa daga cikin akushin abinci an gane ko irin wani kashi da sauransu wanda ake jefar da su to lalle duk wanda yake cikin tsanani wannan wanda ake jefarwa yakan dangana ya ɗauka ya ci saboda me yasa shi mabukaci ne lafazin mawa'id jam'i ne na ma'ida an gane ko qala isa ibn maryam allahumma rabbana qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama wa nufabatil mazawi wato da bulbudin abinda aka kakkabe daga cikin burgami lafazin nufabat jam'i ne na nufaba idan aka ce nufaba shine bulbudi na guziri lokacin da aka kakkabe burgami abinda yake zubowa na bulbudi shine ake kira nufaba shine yace wa nufabatil mazawi kuma yakan dangana game da bulbudin abinda yake cikin wato burgami lafazin mazawid jam'i ne na mizwad idan aka ce mizwad wato shine burgani wanda ake saka guzuri a ciki minas zadi ne fa amara kullum minhum abdahu an yuzawwidahu ma indahu kowanne daga cikinsu sai ya umarci bawansa ya guzurtar da shi iya abin da ke gunsa fa'ajabahu sun'u wannan alkhairi da aka yi masa sai ya ƙayatar da shi wa shakara alaihi yayi godiya akan kyautatawar da aka masa wa jalasa sai ya zauna yarqubu ma yuhmalu ilaihi yana jiran abin da za a ɗauko zuwa gare shi wa subna nahanu ila istitharati mulahil adabi wa uyunihi wastinba'i ma'inihi min uyunihi yace wa subna nahanu yace mu ko sai muka komo ilastisarati mulahil adabi izuwa binciko kyakkyawan fanni fanni na adab wa uyunihi wato da idanun ruwansa an gane ko wastinba'i wa uyunihi ma'ana da zababansa wanda yake kenan tatattunsa wastin baɗi wato da binciko ma'inihi wato maɓuɓɓugarsa ruwansa mai ɓuɓɓuga min uyunihi daga waɗanda suke ainihin masu shi an gane ko uyun na farko zaɓaɓa uyun na biyu wato ainihin waɗanda suke masu shi kenan shine yace wasubna wasubna nan min saba ne ya subu shine yace sai muka dawo fa wasubna na hannu sai muka dawo ilastisarati zuwa binciko mulahil adabi wato kyakkyawan fanni na adab wa uyunihi wato da zababansa wastinbadi da binciko ma'inihi wato idan ruwansa min uyunihi daga ainihin masu shi ila an julna fi ma la yastahilu bilin ikas ka kauli ka saki bukasi yace har izuwa lokacin da muka yawuta a cikin wato zancen da la yastahilu baya jirkita bilin ikasi a sababin sunkuyar da shi jumla ce wadda in ka sunkuyar da ita ba ta canzawa misali sai ya ce ka ƙaulika sakibu kasin kamar faɗarka da zaka ce sakibu kasin mai cika gidauniya kaga idan ka ɗauki sakibu kasin sai ka ɗauki sinul ɗin na ƙarshe sa ki bu kasin idan ka karanta daga nan ya tafi in ka sunkuyar hallo ya tafi daidai sa sin kenan sinin din na ƙarshe kaga wannan alif din mai hamza akai sai ka shafe hamza sai ka ce sa ki bu ka sin ma'ana mai cika gidauniya to muka yawuta cikin wannan fanni na a zo da kalima wadda jumla wadda kenan ba ta canzawa a sababin sunkuyar da ita fatada aina sai muka ringa kiran juna ila an nastantija lahul afkara wa naftari aminhul abkara wato izuwa da muka haifar masa tunani kuma mu tsago masa ko kuma mu fasa masa al'abkar waɗanda suke budare minhu wato daga cikin wannan fanni me yake nihi da budare ma'ana waɗanda suke sababbi wanda wani bai taɓa zauwa da su ita kanta budurwa ba a ce mata ba albikir illa kasancewar wani bai taba kusantarta don haka Allah ya siffanta matan aljanna da wannan sifa faja'alna hunna abkara jam'i ne kenan na bikir shine yace wa naftari'a mu fasa masa al'abkar wato budare minhu daga cikin wannan fanni ma'ana mu zo da sababbi waɗanda wani bai taba zawa da su ala an yanzima albadi'u salasa jumanatin fi iqidihi thumma tatadarraj thumma tatadarraja ziyadatu min ba'dihi wato a bisa cewa albadi'u mai farawa an yanzima wato ya tsara thalatha jumanat wato gwalagwalai uku fi iqidihi wato a cikin tsakiyarsa a cikin shirinsa idan aka ce al'iqid shine tsakiya kenan mutum ya tsara wato gwalagwalai guda uku lafazin jumanat jam'i ne na jumana jumana kenan dutsi wanda yake na tsakiya kenan cewa duk wanda zai fara to gwalagwalai uku zai tsara fi ikidihi a cikin shirinsa a cikin tsakiyarsa an gane ko tunda yanzu wannan da aka zo misali kalima nawa ce kalima biyu ce sakibu da kase to amma wanda zai fara shi kalima uku zai zo da ita ثم تتدرج الزيادات من بعده sannan wato dadi ya bibiyi juna min ba'dihi bayansa kenan wanda zai biyo bayan na farko wanda ya zo da gwalagwalai uku shi kuma hudu zai zo da su na uku shi kuma zai zo da biyar na hudu zai zo da shida na biyar shi kuma zai zo da kalima bakwai fayurabbi'u zu maimanatihi fi nazmihi wato na damarsa shi zai sanya wato gwalagwalai hudu fi nazmihi a cikin tsarinsa wa yusabbi'u sahibu maisaratihi ala ragmihi ma'abu na hagun kinsa shi kuma zai sanya wato gwalagwalai bakwai ala ragmihi akan tilas an gane ku tilas sai ya zo da gwalagwalai guda bakwai kenan shi a cikin shirinsa ƙalar rawi marwaicin yake faɗa wa kunna ƙadin tazamna iddata asabi'il kaffi wata allafna ulfata ashabil kahfi ya ce wa kunna mun kasance ƙadin tazamna ya ce mun tsaru iddata asabi'il kaffi iya ƙididdigar yatsun tafin hannu ma'ana mu biyar ne wata allafna kuma mun haɗu da so da ƙauna ulfata ashabil kahfi irin haɗuwa ta ma'abuta kogo wanda Allah ya kissanta mana kissar su a can cikin suratul kahf fabtadara li izami mihinati sahibu maimanati na dama ta sai gaggawa saboda girman jarrabawa da ta same ni wa ƙala sai ya ce lum akan malla lum akan malla ka zargi duk ɗan uwan da ya ƙosa da kai lafazin lum fi'ilul amr ne minan launi ka zargi akan ɗan uwa malla wanda ya ƙosa da kai gaga idan ka ɗauki wannan jumla daga ta me za ka ce lum akan malla a sababin sunkuyarwa ba ta canzawa ka karanta daga nan ko kuma kayo da baya da baya lum akan malla zargi duk dan uwan da ya zargi ya kosa da kai duk dan uwan da ya kosa da kai ka zarge shi shine yace lum akan malla idan ka ɗauka ƙarshen da ya lamunce kafin ita mimun ne sannan ga alif ga ka'un ga alif ga mimun ga lamu wa qala muyaminuhu wato na damarsa shi sai ya faɗa ya ce kabbir raja a ashirin rabbika girmama ƙaunar ladan ubangijinka yanzu idan muka ɗauka shi me ya faɗa shi na farkon kalima uku ya zo da ita idan ka ɗauki lum kalima ce akan kalima ce malla kalima ce kenan ya tsara kalima uku to wanda yake damar shi na damar shi ne muyaminuhu kenan wanda yake damar wanda yake na damarsa shi kuma sai ya ce kabbir raja'a ajin rabbi idan ka ɗauki kabbir kalima ta farko kenan raja'a kalima ta biyu ajiri kalima ta uku rabbika kalima ta hudu kenan an samu kalima hudu ko kaga anan idan ka ɗauka daga ƙarshe sai ka ce kabbir raja'a ajiri rabbika kabbir raja'a ajiri rabbika kenan daga ƙarshen sai ka ɗauka kabbir raja a ajri rabbika kenan alif alif alif baki na raja a kenan sai kai masa hamza ajri rabbika wa qala alladhi yalihi wanda ke kusa da shi shi ko sai ya faɗa ya ce ya rubu duk wanda ke tattali idza barra idan yayi alkhairi yanmu wato da duwa zai mai ya rubu mina tarbiyya ne an gane ko hallaka min ni'matin tarubbuha alai kamar yadda ya zo a cikin hadisi na wannan wanda ya tafi wata alkarya domin ziyarar wato dan uwansa Allah ya turo mala'ika akan hanyar sa ya tsaya da yazo sai yake tambayar shi ina kake nihin tafiya sai ya ce zan tafi waccan alkarya me zaka je kai hallaka min ni'matin tarubbuha alai yace a yace ina da wani dan uwa ne kawai takanas zan je in ziyarce shi to shi ne anan ya ce manyan rubu duk wanda ke tattali idabarra wato idan ya yi alkhairi ya kyautata yanmu wato da duwa zai yi lafazin yanmu minan nama ne annama bi ma'ana a ziyada idan ka ɗauka man kalima ce ya rubu kalima ce iza kalima barra kalima yanmu kalima kina an samu kalima biyar kenan in ka dawo daga ƙarshe kaga ai mi araci an gane ko sai ka ce man ya rubu idza barra yanmu wa qala al-akhar wato wani na daban shi ko sai ya ce sakit kullaman nan malakata kis sakit wato kawaitar da dukkan wanda ya maka annamimanci ta ke sai ka zama mai hankali duk wanda ya ɗauko gulma ya ɗauko wani tsegumi ya kawo maka to ka kawaitar da shi ka kwaɓe shi ya ja bakinsa ya kame ta kis ya ce sai ka zamanto mai hankali sakit kenan mina sukuti ne fi'ilul amr ne ma'ana ka kawaitar da kullaman nan malaka duk wanda ya kawo maka gulma takis sai ka zama mai hankali lafazin takis min alkais ne alkais shine ma'ana mai hankali kenan shine kamar yadda ake faɗa ko alhassan albasari ne wani ya zo yake ba shi labari yake cewa ai wane sai aibanta ka yake yana zazzagin ka sai yake cewa da shi yace yanzu shaitani ya rasa ɗan aikin da zai aiko guna in ban da kai shine ya ce sakit ya ce ka kawaitar da kullaman nan malaka dukkan wanda ya maka annamimanci lafazin nan maminan namima ne ta kis za ka zamanto mai hankali idan ka ɗauka wannan jumla kalima shidda ce kalima ta farko sakit kalima ta biyu kulla kalima ta uku man kalima ta hudu namma kalima ta biyar laka ta shida wato ta kis kenan yanzu an samu mutum hudu na farko ya zo da kalima uku na biyu ya zo da kalima hudu na uku ya zo da kalima biyar na hudu ya zo da kalima shidda kenan abin da ya rage cikon na biyar ken shi ya zo da kalima bakwai tunda dama mu yace wa kunna qadin tabamna iddata asabi ilkafi mun tsaro iya ƙididdigar yatsun tafi dama mu biyar ne wa afgatin naubatu ilayya maiwa sai ta iso gare ni in aka ce annauba shine wato baki baki kenan wa afgatin naubatu ilayya wato maiwa baki baki kenan sai ta iso gare ni kenan an iso kaina wa qad ta'ayyana nazmu simis subai alayya wato tsara ziri wanda yake mai gwalagwalai bakwai wato sai ya tabbata a kaina cewa ala dole ni ne zan zo da wato shiri wanda yake mai gwalagwalai guda bakwai wa qad ta'ayyana nazmu sim'i subai asim shine wato tsakiya kenan zare da ake shirya tsakiya a jikin shi shine yace nazmu sim'i subai tsara wato tsakiya mai gwalagwalai bakwai wa qad ta'ayyana alayya ya ayyana a kaina ya zama tilas kenan ni ne zan yi falam yazal fikri yasugu tunani na bai gushe ba wato yana ƙeruwa wa yaksiru kuma yana karyewa an gane ko lafazin ya sugu mina siyaga ne siyaga kira don haka makiri ake ce masa sa'iq wa yusri wato yakan yawaita wa yusiru kuma ya kuntata ma'ana wa yusri yakan yawaita wa yusiru kuma ya wuyata wa fi dhimni zalika a cikin tsake tsakin haka astatimu fala ajidu man yudimu ina neman wanda zai ciyar da ni bana samun wanda ke ciyarwa ma'ana ina neman wanda zai taimaka min ya aka samun akan zawwa da wannan shiri tsari mai kalima bakwai wato ban samu ba ila an rakadan nasimu wa hashasat taslimu har aka kai lokacin da tacacciyar iska ta gabas wato ta kwanta me yake nihi da rakadan nasim kyakkyawan zancen su kenan ya yanke suka dan dena kowa ya kame bakinsa wa hashasa wa hashasa taslim me wuya cewa ba zan iya ba wato har ya tabbata wa hashasa taslimu me wuya wato ya tabbata قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فقلت لأصحابي سينا فأغا أبو كينا نجي دسو لو هدر السروجي هذا المقام لشفت داء الأقامة inda a ce abu zaidi na birnin saruja ya halartu wannan gu wannan matsayi la shafar da al'ukama tabbas da ya warkar da wato cutar miki idan aka ce adda'ul uqam cutar miki ko ka ce cutar gyambo saboda tana da wuyar magani an gane ko cutar da take da wuyar magani ita ce suke kira adda'ul uqam ko kuma ka kiraye ta adda'ul ubal shine anan yace law hadara saruji hadha maqama inda a ce abu zaidi na birnin saruja ya halartu wannan wuri la shafadda al'uqama tabbas da ya warkar da mu wato game da cuta wadda take wato cutar miki faƙalu sai suka faɗa suka ce launar zalata habihi bi iyasin la'amsaka ala yasin wannan jumla da ake buƙatar a zo da ita kai koda za ta sauka ga iyas ibn muawiya ibn qurra al-muzani alƙalin basra ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda alƙali ne wanda ake buga misali da shi a wajen kaifin hankali shine yace launar zalata hazihi bi iyasin inda wannan tsara wannan jumla za ta sauka ga iyas ibn muawiya ibn qurra al-muzani la amsaka ala yasi shi ma da ya kame bakinsa akan yanke kauna cewa shi ma ba zai iya zawa da ita wa ja'alna nufidu fistis'abiha wastighlaqi babiha sai muka haɗu muna kwararuwa fistis'abiha game da wuyatar da ita wastighlaqi babiha wato da kulle kofar ta cewa a yau ba wanda zai iya zawa da ita shine yace wa ja'alna sai muka haɗu nufiru muna kwararuwa fistis'abiha fistis'abiha game da wuyatar da ita lafazin istis'ab min as-sa'ab ne wastigilagi babiha kuma muna famar kulle kofar ta cewa a yau ba wanda zai iya zawa da irin wannan jumla wa zalika zaurul mu'tari wannan baƙo al-mu'tari wanda yake mai bujurowa azzaur bi ma'ana azzair wannan baƙo wanda ya ziyarce mu al-mu'tari mai bujurowa idan aka ce al-mu'tar shine mai bujurowa ga ya can fakulu minha wa adimul qani'a wal mu'tar yalhazuna yana hararar mu lahazal musdari irin harara ta mai wulakantawa an gane ko ya lahazuna yana hararan mu lahazal muzdari irin harara ta mai kaskantawa mai wulakantawa lafazin al muzdari min al zirani al bi ma'ana al ihtikar wulakanta abu da kaskanta shi wa yu'allifu durara wa nahnu la nadri ashe yana shirya waɗannan gwalagwalai wa nahnu la nadri halin mu ba mu sani ba falamma asara alaftibahina wa nudubi dhahabahina lokacin da ya hango alaftibahina a bisa kunyatar mu cewa mun kasa an gane ko gwiwar mu ta dafa ƙasa wa nudubi dhahabahina da kafewar wato ɗan taukin mu wa nudubi da kafewar dhahabahina ɗan taukin mu qala sai ya ce an gane ko bahaba shine wato tauki kenan qala sai ya faɗa sai ya ce ya qaumu ya ku jama'a inna min al'ana ila azimi istila da al'aqimi wal istishfa'a bis sakimi wa fawqa kulli zi ilmin alim sai ya ce ya ku jama'a inna min al'ana ila azimi lalle yana daga wahala wadda take mai girma istila da al'aqimi neman haifar da bakararar mace wadda ba ta aihuwa a ce sai ka mata maganin da za ta aihu an gane ku wadda ba ta aihuwa a ce sai ka mata maganin da za ta aihu wannan yana daga cikin wahala wadda take mai girma shine yace inna min al'ana ila azimi lalle yana daga wahala mai girma istila da al'aqimi wato neman haifar da bakarara wadda ba ta aihuwa walistishfa a bisaƙin wato da neman warkar da marar lafiya a ce sai ka warkar da shi ya ce amma wa fauka kulli zai ilimin alimun kusan da cewa sama da dukkan wani masani akwai masanin da ya ɗara shi wa fauka kulli zai ilimin burbushin dukkan wani mai ilimi alimun akwai masanin da wato ya fi shi thumma aqbala alayya sannan sai ya gabato gare ni wa qala sai ya ce da ni sa'anubu manabaka wa akfi kama nabaka da sannu zan tsaya matsayinka kuma in isar maka abin da ya same ka na wannan bala'i da musiba na cewa ala dole sai ka zo da jumla mai gwalagwalai bakwai shine ya ce wa akfika zan isar maka da ma na baka abin da ya same ka na wannan jarrabawa fa in shi ta an tansura idan kana so za ka yi shi a zube ma'ana zance zubabbe wala ta asura ya ce amma karka yi tuntube fa an gane ko fa in shi ita in ka so an tansura da za ka yi shi zance ne zubabbe ba waƙe ba wala ta asura ya ce karka yi tuntube ya ce wa ƙul fa ƙul ka faɗa mukaɗiban kana mai zance liman zammal bukula ga mutumin da wato ya aibanta ruwa wa aksara al'azla ya yawaita zargi faƙul ka faɗa mukaɗiban kana mai magana ga liman zammal bukula ga wanda ya zargi ruwa wa aksara al'azla wato ya yawaita mata zargi ka ce lud bi kulli mu'ammalin idza lamma wa malaka bazala lub ka fake bi kulle mu'ammalin da dukkan abun ƙauna izalamma wanda idan ya tara dukiya wa malaka ya mallake ta ta zama tashi bazala sai ya yi kyauta da ita luz ya ce fake bi kulle mu'ammalin da dukkan wani abun ƙauna wanda ake ƙaunar a samu abunsa idza lamma wanda idan ya tara dukiya wa malaka ya mallake ta bazala sai ya yi kyauta idan ka ɗauka wannan jumla wato kalima bakwai ce kalima ta farko luz an gane ko kalima ta biyu bikulli ta uku mu'ammali ta hudu idza ta biyar lamma ta shida malaka ta bakwai bazala idan ka dawo da baya da baya kenan daga ƙarshe me zaka ce luz bi kulli mu amma lin wawun ɗin sai ka ɗora masa hamza mu amma lin idza lamma wa ma laka ba za la ya ce wa in ahababta an tanzima in kwa kana so ka yi shi a waƙe faƙullin da zai tu'uzin ka faɗa ga wanda kake girmamawa an gane ko ka faɗa wato ga wanda kake girmamawa shine us'ar malan iza arawar a izal mar'u asa asini da aka na ba hajin abin ika an nasa usulu jana baga shi min mushagibin in jalasa usuru iza habba mira warmi bihi iza rasa uskun ta kawwafa a sayus if waktun na kasa shi ne ya ce uslu ya ce kamanta an gane ko kuma yawa uslu wato shi ne yake cewa uslu armalan wato ka taimaka wannan us ne kai ba uslu ba us armalan us ma'ana ka taimaka ma armalan mabukaci shine ma'ana mai ƙararren guzuri an gane ko wanda karmu manta ya gabata in aka ce aramil jam'i ne na armal in mace ce ce ka ce armala an gane ko wanda ya gabata murmil in aka ce murmil wanda guzurinsa ya ƙare kwata-kwata shine kenan a takaice dai in aka ce armal mabukaci shine ya ce us ya ce ka taimaka ma armalan mabukaci iza ara idan ya bujuro ya ce war'a ka kiyayi izal mar'u yayin da mutum asa wato ya mugunta alaka da kai ya ce ka kiyaye shi lafazin asa minal isa'a ne us ka taimaka ma armalan mabukaci iza ara idan ya bujuro war'a ka kiyayi mutum ka kiyayi izal mar'u yayin da mutum asa ya munana ka kiyaye shi yanzu idan ka ɗauka daga can ƙarshen baitin kaga sai ka ce us armadan wannan hamza kenan sai ka ɗora ta kan alifkin an gane ko hamza sai ka ɗora ta kan alifkin us armalan iza a ra sannan wawan ɗin sai ka ce kuma war a iza izal izal mar'u asa an gane ko hamza ɗin sai ka cire ta sai ka sa ta bayan ra'un ɗin alif ɗin kuma sai ka bar shi kenan us armalan iza ara war'a izal mar'u asa kenan daga ƙarshen baitin alibbaki ne aiko to wannan alibbaki sai ka ɗora masa hamza sai ka ce us shi kuma alifin sai ka ce an gane ku waccan hamza kenan shi wannan hamza ka maida ta can wannan hamza kuma sai ka ɗora ta kan alifin kenan ar ma lan iza a ra war a an gane ko kenan kaga wawun kin war a ga alibi wanda yake tsakanin shi war a izal mar u sai ka ce asa kenan nan alhamza kin sai ka sauke ta kuma alif kin sai ka yi amfani da shi akan kenan asa sai ya ce asinit ka ɗaukaka a kana bahatin ma'abucin daraja asinid ka ɗaukaka a kana bahatin wato ma'abucin daraja abin ya ce ka nisanta ika'an ‘yan uwantaka danasa wadda ta yi datti duk ‘yan uwantaka wadda ta yi datti ta ɓaci ka nisanta ta gabarinka asinid a kana bahatin ka ɗaukaka ma'abucin daraja abin ka nisanta ikha'an yan uwantaka danasa wadda ta yi datti kaga idan ka ɗauka daga danasa alifin sai ka ɗauka ka ce as nid e ka an kenan anan alif din sai ka dora masa hamza an gane ko shi wannan alif na ikha'an kenan daga bayan sai ka cire hamza din sai ka maido ta shi kuma wannan sai ka maida shi alif baki kenan ya haɗu da kha'un din ikha'an wannan yawa asnid a kha kenan alhamzar sai ka dora ta akan alif kaga kha'un din sai ka hada shi da alif baki sai ya zamanto aka aka ga nunin na ba ha tin daman ta rubuta ai asali ha ce ƴaƴan dora mata ne aiki to sai ka cire su kuma sai ka dora su akan ha babba ha babba sai ta koma ita ce ta rubuta na ba ha tin sai ce abin an gane ko na bakin kenan sai ka ce abin i ha an kenan hamza kin ta kan alif sai ka cire ta ikha'an da na sa sai ya ce uslu wato kamanta ko kuma ka ce uslu ma'ana ka ƙaurace ma janaba sasannin gashimin azzalimi mushagibin wanda yake mai rikici in jalasa in ya zauna da jama'a duk mutumin da yake da rikici azzalimi to ka nisance shi shine yace uslu ka kaurace ma janaba sasannin gashimin azzalimi mushagibin mai rikici in jalasa in ya zauna da jama'a idan ka ɗauka can ƙarshen kaga in jalasa a lubbakin sai ka ce sai ka ɗora masa hamza ka ce uslu ja na ba ga shi min mu sha gi bin in ja la sa an fahimta ko kenan uslu janaba gashimin mushagibin in jalasa kenan jalasa kin sai ka ɗauki alif baki kenan sai ka ɗora masa hamza sai ka ce uslu ja na ba ga shi min mu sha gi bin in ja la sa sai ce usru wato zama shugaba idan habba mira wato idan gardama ta motsa ka zama shugaba an gane ko yadda za ka yi ƙoƙari ka katse wannan gardama wato ka sasanta jama'a warmi bihi ya ce jefar da ita izararsa in ta tabbata shine ya ce usuru ka zama shugaba kenan minasari ne idan aka ce asiriyu shine wato shugaba shine ya ce usuru ka zama shugaba iza habba nira idan gardama ta motsa warmi bihi ya ce ka jefar da ita izararsa idan ta tabbata kaga idan ka ɗauka daga ƙarshe usru iza habba iza habba mira warmi bihi iza rasa sai ya ce uskun ya ce ka natsu ta ƙauwa ya ce za ka ƙarfafa fa'asa ya kusanta waƙatun lokaci na kasa wanda ya juya yusufu wato zai taimaka maka uskun ya ce ka nutsu ta ƙauwa ya ce za ka ƙarfafa fa'asa ya kusanta waƙatun lokaci na kasa wanda ya juya yusufu wato ya taimaka maka kaga idan ka ɗauka us kun ta ƙauwa fa'asa kenan ya'un in ta koma ya are kenan an gane ko shine fa a sa kuma ya ya ara kuma ta koma ya yus ifu waktun nakasa to haka yi a wake sai da ya zo da baiti biyar ƙala sai yake faɗa falan ma saharana wannan kenan yana daga cikin fasaha ta su ta larabci wanda kuma wannan sai a irin fanni na adab za ka sami irin waɗannan abubuwa yanzu za mu iske wata risala wadda ake kiranta alƙahagariya a makama ta sha bakwai wanda daga nan in ka karanta ta karantu kuma daga can da baya da baya hallo in ka ta karantu shi ne anan ƙala sai yake faɗa falamma sahara na bi ayati lokacin da ya tafiyar da hankulanmu shine ya sihirce mu bi ayatihi wato da waɗannan ayoyin nasa me yake nihi waɗannan kalmomi wa hasarana ya gajiyar da mu bi bu'udi gayatihi game da nisan wato fagensa an gane ko lafazin hasara shine wato gajiyawa da dakushewa ga yacin yankalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir sai ya ce madahanahu ya ce sai muka yabe shi muka ringa ziga shi haddasta afa har ya nemi cewa mu kame zigar ta isa wa manahanahu muka ringa yi masa kyauta ila anistakfa har aka kai lokacin da ya ce ta isa kyautar da muke yi masa thumma shammara thiyabahu sannan sai ya zagi ne wato tufafinsa ma'ana ya tattari giza ta tufafinsa wasdafara jirabahu wato ya rataye burgaminsa akan kafada an gane ko wannan wasdafara wato ya labta jirabahu wato burgaminsa a bayansa wa nahaba sai ya zabi rayun shidu yana safar waka لله در إصابة صدق المقال مقاولا فاقل أنام فضائلا مأسورة وفواضلا هاورتهم فوجدت صهبانا لديهم باكلا وهللت فيهم سائلا فلقيت جودا سائلا أقسمت لو كان الكرام هيا لكانوا وابلا يجي لله darru isabati ya ce bubbugar nono na wannan jama'a lillahi na ga Allah surukil makali jama'a ne waɗanda suke masu gaskiyar faɗa ta makawilan wato halashina lafazin makawil jam'i ne na mikiwal mikiwal wato harshe kenan an gane ko? shine ya ce lillahi na ga Allah darru wato ubbugar sani na isabatin wannan jama'a sulƙil maƙali waɗanda suke masu gaskiyar faɗa ta maƙawilan wato halashina fa'ul anama waɗannan jama'a sun fifici dukkan mutane faba'ilan wato a wajen wato daraja ma'asuratan wadda take abun rawaitowa wa fawabila wato da kyautuka faƙul anama sun fifici jama'ar zamaninsu faba'ilan ga daraju ma'asuratan wanda suke abun rawaitowa wa fawabila wato da kyautuka hawar tuhum ya ce na canza miyau da su fawajattu sai na samu sahabana shine sahaban wa'il an gane ko mafi iya kudubar larabawa gaba ɗaya a zamaninsa shine wata rana mu'awiya ibn abi sufyan shi sahabani ya halarci fadarsa shine sai ya ce naji an ce kai ne mafi kudubar larabawa ka faɗa mu shi tun bayan sallah azzahar da ya fara kuduba babu wani gyaran murya babu wani canji a zancen da ya ɗauko sai da la'asar lokacinta ya kusa fita rana ta fara ja ma'awuyar ya fito ya ce a yi sallah a yi sallah ya ce to ai abinda muke ciki ma sallah ce tunda yabo ne da girmamawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce ya isa ya isa lalle na tabbatar da cewa kai ne mafi kudu mafi iya kudu ba ta larabawa gaba daya wanda suna faɗa cewa shine farkon wanda ya ce amma ba'adu an gane ko shine ai yake faɗa yake cewa laqad alima al-hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha laqad alima al-hayyul yamanuna yake cewa kabilun larabawa na yaman gaba ɗaya sun yi sani sun tabbata inda na ce amma ba'adu to ni ne mafi iya hudubarsu ma'ana na fi su iya huduba gaba ɗaya shine an ce da ya shigo fadar da kuɗa ba sun taru da suka gama ya shigo kowa sai ya tashi ya watsi sun san da cewa wato kunya za su je to shine anan ya ce hawar tuhum waɗannan jama'a na canza miyau da su fawajattu sai na samu sahaban shine sahabana wa'il ladaihim baƙila abunsu ya zama baƙil baƙil shi kuma suna kafa suna buga misali da shi akan dolanci shi baƙil mutum ne wanda yake dolo kuma yana da ƙiƙina da kyan yake yin magana kahin ya guddo magana akwai wahala shine ya sayo barewa dirhami sha ɗaya ya ɗauko ta a wuya sai wani ya tambaye shi ya ce masa nawa ka sayo wannan barewa yana famar ya faɗi ya kasa faɗi sai ya daga ya tsotsin shi tara kuma sai wannan ya tsotsin shi goma ya ware tafin hannun shi sai ya huddo harshe wai ma'ana kenan dirhami sha ɗaya barewa ta kuce ta tafiyarta to shine anan ya ce fa wajattu sai na samu sahabana wa'il ladaihin bakila ya zama bakilo a gunsu ya ce wa halaltu mifihim ya ce waɗannan jama'a na sauka a cikinsu sa'ilan ina mai ina mabaraci ya ce falaki tujudan sai na haɗu da kyauta sa'ilan wadda take mai kwarara wa halaltu fihim na sauka a cikinsu sa'ilan wato ina mabaraci falaki tu sai na haɗu da judan an gane ko judan yasa ko jaudan judan kenan sai na haɗu da kyauta in kuma ka ce jaudan wato shine kenan mamakon ruwa me yake nihi da mamakon ruwa kyauta sa'ilan wadda take mai kwarara falakitu judan sai na haɗu da kyauta sa'ilan wadda take mai kwarara a ƙasamtu ya ce rantsuwa nake da ubangiji na lauka na da kira muhayar inda wato masu kyauta za su zamanto girgije lakanu wabilan waɗannan jama'a su kuma sun zama mamako ne in har masu kyauta girgije ne to su kuma waɗannan su ne mamako sun makaɓa ƙidahun haini sannan sai ya taka ya yi tafiya gwalgwadon tsawon guran mashi biyu wa'ada sai ya dawo musta'izan yana mai neman mafaka min alhaini wato game da hallaka wa ƙala sai ya ci ya izza man adimal ada ya waɗanda su ne wato buwaya ta duk wanda ya rasa dangi ma'ana daraja ta duk wanda ya rasa dangi to su ne danginsa wa kan zaman su libal mala ya wanda matsayinsu taska ce ta wanda aka wato kwace masa dukiyarsa ya ce innal gasika kaduwa ƙaba kusan da cewa fa dare ya yi an gane ko innal gasika lalle dare kadwa kaba wato ya ruhu ma'ana ya yi wa waje mahajjati fuskar wato gwadabi kadin takaba wato ta buya wa waje mahajjati wato fuskar hanya cutar ya ce kadin takaba wato tabbas ta buya ga ya can taraktukum alal mahajjatil bayda wa baini wa baina kinni lailun damisun tsakanina da gidana ya ce dare ne wanda yake damisun mai matukar duhu wa baini wa baina kinni tsakanina da gidana lailun damisun dare ne mai tsananin duhu idan aka ce kinnun shine gida ga ya can wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan sai ya ce wa ɗariƙun ƙamisun wato da hanya wadda take mai ƙoƙaƙƙiyar alama ma'ana duk alamunta sun ƙoƙe fahalmin misibahin yu'minu lil isar shin ko a samu wato fitilar hannu a gunku wadda za ta amintar da ni tuntuɓe an gane ko ita ce tocilan fa hal min misbahin shin ko za a samu fitilar hannu a gunku yu'minu lil isar wadda za ta amintar da ni game da tuntube wa yubayyinu li al athara kuma ta nuna mun wato sawu domin nima na bi ƙala sai ya faɗa falamma shi abil multamasi lokacin da aka zo masa da abin da ya nema na fitila wajallal wujuha bau'ul qabasi wato hasken alƙabasi wannan fitila an gane ko idan aka ce alƙabasi bakin wuta kenan wajallal wujuha wato ya bayyanar da fuskokin jama'a aka ga kowa ra'aitu sahiba saidina huwa abu zaidina sai na ga ashe ma'abucin horautar mu ashe abu zaidin mu ne na birnin saruja me yake nihi da horauta anan kenan kalmomin da suka fa'idanta ra'aitu sai na ga ko kuma sahiba saidina ma'abucin horauce abin da yake cikin aljihunmu ra'aitu sai na ga sahiba saidina ma'abucin horautar mu huwa abu zaidina ashe abu zaidin mu ne na birnin saruja fa qultu li ashabi sai na faɗa ga abokaina nace da su hadha allazi ashartu wannan shine ne muku nuni ila annahu cewa shi idza nafaqa a duk lokacin da yayi furici asaba dacewa yake a cikin furicinsa wa inistum ira shine mutumin da in an nemi ya yi ruwa saba wato sai ya yi mamaku in aka ce ya yi ya fi shi mamaku yake fa'atila'u na hawa hula a anaka gaba ɗayan jama'a sai suka ɗaga wuyaye na hawa wajensa kowa ɗaga wuya yake yana hango shi wa ahada ko bihil ahadaka suka zagaye shi da ƙwayukan idanunsu wasa aluhu suka roƙe shi an yi sami rahum lailatahu wato ya yi musu hira tsawon darensa ala an yashbiru ailatahu akan cewa su tsara talaucinsa su inganta masa shi faƙala sai ya ce hubban lima a hababtum so da ƙauna ya tabbata ga abin da kuka so wa ruhuban bikum izrahabtum lale da ku domin nima kun yi marhaban da ni wa ruhuban bikum maraba da ku izra habtun tunda kun yi maraba da ni gaira anni yace sai dai fa ku san da cewa ni kasattukum na nufato ku a lokacin da na zo gunku wa adfali yace ya kankanan yarana ya tabawwaruna wato suna kururuwa minal ju'i saboda yunwa wa yad'una li bi washki ruju'i suna mun addu'a game da wato gaggawar dawowa baba Allah ya sa a dawo da maza Allah ya sa a dace shine yace wa yad'una li suna mun addu'a bi washki ruju'i wato game da gaggawar dawowa wa in istarasuni in har kun jinkirta ni kun ce sai na kwana na muku hira a wannan dare khamarahum taish wato gushewar hankali wato zai cuɗanya da su khamarahum daishu wato addaishu shine wato raunin hankali khamarahum wato zai cuɗanya lamarinsu walam yasku lahum al'aishu rayuwa ba za ta tatu gare su ta inganta don haka ina roƙonku fada'uni ku kyale ni li azhaba domin na tafi fa asudda makmasatahum na koma na je na toshe musu yunwarsu an gane ko fa da uni ku kyale ni li azhaba dan na tafi fa asudda makmasatahum na toshe musu yunwarsu makmasa ita ce yunwa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wa usiga gussatahum kuma dan na haɗe musu makararsu wa usiga dan na haɗe musu gusatahum makararsu minal isaga ne ga ya can ita jarra'uhu wala ya kadu yusigo gussa ga ya can wa ta'aman za gussatin wa azaban alima sai ya ce thumma an qaliba ilaikum alal athar yace sannan na juyo zuwa gare ku akan sawuna muta'ahiban ina mai shiri lissamari domin hirar dare ila sahari har zuwa asuba faƙulina li ahadil gilma sai muka faɗa wato ga ɗayan yaranmu muka ce da shi ittabi'uhu ila fi'atihi bi shi zuwa jama'ar tashi li yakuna asra li fi'atihi dan ya zamanto hakan shine mafi gaggawa game da dawowar shi an gane ko muka ce da ɗaya daga cikin kankanan ya daga cikin yaran mu khadimai muka ce ittabi'uhu bi shi ila fi'atihi zuwa jama'arsa ga can kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah li yakuna asra li fi'atihi dan ya kasance shine mafi gaggawa game da dawowarsa fan balaga ma'ahu wannan yaro sai ya tafi tare da shi muqabinan jirabahu yana me wato rataya burgaminsa an gane ko muqabinan yana me rataye da burgaminsa wa muhassisan iyabahu yana mai gaggauta wato dawowarsa ga ya can ya dulbuhu hasisan wa shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yadlubuhu hasisan shine yace wa muhassisan iyabahu yana mai gaggauta wato dawowarsa fa abqa'a budu'an jawaza haddahu sai ya yi jinkiri jinkirin da ya wuce iyakarsa sun ma'adal gulamu wahadahu yaro sai gashi ya dawo shi kadai faƙulna lahu muka ce da shi ma inda ka minal hadisi me ke gunka wato na labari anil khabisi game da wannan mutumin banzan faƙala sai ya ce a kazabi fi durukin mutu'iba tun da muka fita daga nan ya ringa bin hanyoyi masu wahaltarwa da ni hanya mai wuyar bi ya ringa bi da ni wasu bulin mutasha'iba da hanyoyi waɗanda suke mabambanta in muka yi nan mi nan mi nan hanyoyi waɗanda suke mabambanta ya ce an gane ko hikima domin ya ɓadda masa sau ya ce hatta a fugaina ila duwairatin khariba har muka isa zuwa wani ɗan gida wanda yake rubjajje faƙala sai ya faɗa an gane duwaira kenan tasiyir ne na da ya ce ila duwairatin zuwa wani ɗan gida khariba wanda yake rubjajje faƙala sai ya ce hahuna munaki nan ne madurƙusata wa wakru afraki nan ce shekar wato ‘yan tsakina wakar ya gabata kenan mufrad ne na aukar aukar kenan shekar tsuntsu wakar gidan tsuntsu aukar kenan shine jami'in thumma staftaha babahu wato sannan sai ya bude kofarsa waqtalaja minni jirabahu wato sai ya warce burgaminsa wato daga gona wa qala sai ya ce da ni la amri rantsuwa nake da ubangiji na da kad khaffafta anni tabbas yaro ka sauƙaƙa min wahala wastaujabtal husna minni ka cancanci kyautatawa game da ni yace fa haka nasihatan yace yaro karbi nasiha ga wani gargadi hiya minna fa'isin nasa'i yana daga cikin tsada dan wato gargadi nasiha ce mai tsada yace hiya minna fa'isis nasa'i wato tana daga cikin tsada dan nasihohi wa magarisil masali wato kuma da shi ne na almasalihi wato inganci na rayuwa a gane kowa magaris madasa ce ta almasalih dukkan wani inganci wanda yake na rayuwa wa an shada sai ya sabu waka idza ma hawaita janana khlatin fala taqrubanha ila qabili wa imma saqadta ala baydarin fa hausil min as-sumbuli hasili ولا تلبثن إذا ما لتقت فتنشب في في كفة الحابل ولا تجلن إذا ما سبحت فإن السلامة في الساهل وخاطب بهات وجاوب بسوف وبي عاجلا منك بالآجل ولا تكثرن على صاحب فما مل قط سوى الواصل يتي يارو إذا ما هويت جنانك لتي idan ka tarar da ‘ya'yan dabino ka yanke ka tarar da shi ka yi baga fala ta ƙarruban ha'ila ƙabil karka kusantar da shi zuwa baɗi an gane ko in maza ka saida ka biya bukatunka baɗin kana da tabbas za ka kai tana iya yiwuwa wani ya zo ya yi gaba ya kusa rumbun ya yi gaba da shi ya ce idza ma hawaita janana kalatin idan ka tarar da 'ya'yan dabino fala ta ƙarruban ha ila ƙabilin kar ka kusantar da ita zuwa baɗi ka ce a sai da bazara za ka hulsa rumbunka sannan ka sissike ka yi bukatunka kai kaza a'a igaugawa ka biya bukatunka idza asbahata fala tantazir masa masaa wa idza amsayta fala tantazir sabaha yace wa imma saqadta ala baidari yace yaro in har aka yi katari ka fada wato ala baidarin wato ga rumbu yace fa hausil yace ka cika kururin ka minas sumbulil hasili game da zangarniya wadda take ciki ka tsatsaga idan aka ce baidar shine rumbu da suke yi irin rumbu na laka da ake yi an gane ku shine yace wa in ma saqadta in ka fada ala baidarin a bisa wani rumbu fa hausil yace ka cika makwalkwatanka minas sumbulil hasili wato game da zangarniya wadda take tabbace a ciki ka tsatsaga yace wala talbasanna yace yaro kada ka zauna iza mala taqta in kayi tsuntuwa an gane ko in maza ka bar gun in ku ka zauna yace fatan shabba yace zaka ratayu fi kaffatin a cikin fatsa ta alhabili wanda yake mai tarko ma'ana yanzu mai cigiya ya biyo baya kenan in kayi tsuntuwa kai maza ka bar gun shine yace wala talbasanna kar ka zauna iza mala taqta idza ma laqabta idan kayi tsuntuwa in kwa ka sake ka zauna yace fatan shaba sai ka ratayu fi kaffati a cikin fatsa ta alhabili mai tarko lafazin alhabil min alhibala ne ko kuma ka kiraye shi uhbula shine tarko alhabil kenan mai yin tarko yace wala tugilanna yace yaro kada ka zurfafa idza ma sabahata yace in ka iya ruwa ka iya nutso yace karka zurfafa yace fa inna salamata zama lafiya fi sahili a gabar kogi ake samunta an gane ku duk iya nutsanka a cikin ruwa karka shiga tsakiya shi ne yace wala tugilanna karka zurfafa idza ma sabahata in ka yi nutso a cikin teku yace fa inna salamata wato zama lafiya kubuta ana samunta fi sahili a gaba ya ce wa kaɗin bihati ya ce kama mutum magana da cewa ba ni wa jawi bi saufa ka ba da amsa da cewa sai a sannu in an ce kawo sai ka ce a sai a sannu ya ce wa bi'i ajilan minka bil ajili ka sayar da wato majinkircin alkawalinka bil ajili da wanda yake magaggauci idan mutum ya ce gobe zai baka jika guda inda dala goma a yanzu ima maza ka karbe an gane ko shi ne ya ce wa bi ajilan ka sayar da alkawalin ka majinkirci wa bi ajilan minka ka sayar da alkawalin ka majinkirci bil ajili da magaggauci idan mutum ya ce zai baka jika guda in akwai dala ɗari a yanzu ka karba ya ce wala tukusiranna ala sahibin ya ce karka yawaita ziyara ga aboki ya ce fama mallakabbu aboki da ɗai bai taɓa ƙosawa da aboki siwal wasili sai mai yawan wato ziyara an gane ku siwal wasili sai mai yawan saduwa mai yawan kai kawo sun maƙala sannan sai ya ce da ni ya ce yaro ukuzun hafi ta murika wannan wasiya wannan galgaɗi da na maka ya ce taskance shi a cikin zuciyarka waƙatadi bi hafi umurika ka yi koyi da wannan galgaɗi fi umurika cikin dukkan lamarinka wa badir ila sahabika ima zaka koma zuwa ga abokanka fi kila'ati rabbika a cikin kiwon ubangijinka kulman ya kala ukun bil laili wan nahari min rahman fa idza balagtahum in ka isa gunsu yace fa ablighum tahiyyati ka isar musu da gaisuwata an gane ko fa idza balagtahum in ka isa gunsu fa ablighum tahiyyati ka isar musu da gaisuwata watulu alaihim wasiyati kuma ka karanta musu wasiyata wannan galgadi da nama ka karanta musu wa qul lahum anni ka faɗa musu a madadina ka ce da su inna sahara lalle rashin bacci fil khurafati a cikin zantuttuka na banza lamin a azamil afati yana daga cikin mafi girman wato laifuka yana daga mafi girman aibuka ya ce walastu uligi walastu uligi ya hati rasi ni fa ban zamanto ba mai jefar da tsaro da Allah subhanahu wa ta'ala ya mun wala ajlubul hawasa ila rasi kuma ba na janyo taɓuwa zuwa hankalina alhawas shine taɓuwar hankali wala ajlubul hawasa yace ba na janyo hauka ila ra'asi zuwa wato kwakwalluwata qalar rawi marwaicin sai yake faɗa falamma wa kafna ala fahawa shi'irhi lokacin da wato muka tsaya muka fahimci hakikanin wannan waƙarsa falamma wa kafna lokacin da muka tsaya muka fahimci ala fahawa shi'irhi a bisa hakikanin waƙarsa abinda ta kunsa wabbala'ana ala nukurihi muka tsinkayo muka hango ala nukurihi a bisa mummunan aikinsa wa makarihi da makircinsa talawamna sai muka ranga zargin junanmu ala tarkihi a bisa barinsa ya tafi waligtirari bi ifkihi da ruduwa game da yankin karyarsa da ya ce wayan ya ba 'ya'yansa abinci akan sawunsa zai dawo thumma tafarraqna bi wujuhin basiratin sannan sai muka rabu da huskoki waɗanda suke masu ɗaurewa saboda baƙin ciki da ɓacin rai an gane ko gaya can cikin suratul kiyama wujuhun yawma izin basira sai ya ce wa safaqatin kasira wato da ciniki wanda yake taɓaɓɓe kenan cinikin da aka bugi hancin mutum nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Eh, shi ne kawai.